إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazu ahalu sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata 21 ga wata na safar hijira shekara 440 daidai wanda ya dace da 30 ga watan goma shekara 2018. yau insha Allah za mu yi darasi na 152 a littafin alwajiz fi fiki sunnat alwajiz fi fiki sunnat wal kitab aziz darasi na 152 ganin kamar da muka yi bayani sati da ya huce mun ɗoki jigo ko ƙa'idodi ko masu haƙƙi cikin rabo na gado to insha Allah yau za mu yi ƙoƙarin ɗora wanda ashabul furud wanda aka yi maganar ƙur'ani ya raba gado ga wasu ya ambaci haƙƙin wasu daga cikin magada su ake masu na ashabul furud wani su ne darasin da ya gabata muka ƙare bayaninsu kowa ya yanka mai nashi za mu ga ashabul furud wanda baka gaban ce da kowa ko kane irin maza dai to shi ne darasin da za mu yi shi yasa shi za mu hara kahin mu je tabulo don mun rubuta a tabulo su waɗanda suke aka yanka musu nasu aka ayyana musu kasansu masu kaso za mu je tabulo insha Allah kahin tabulan yau darasinmu na al'asaba ne idan ka karanci al'asaba kenan za ka fahimci ashabul furu cikin sauki insha Allah shi ne ya ce al'asaba ya ce ta'arifuwa zai ma ta'arifin mai ake cewa al'asaba al'asaba ta jamu asib ka talib talaba suwa ne ne asaba ita wahun banu rajuli wa qarabatuhu li abi su ne ɗiyan mutum da dangi shi na wajen uba ɗiya da dangi na wajen uba su ake kira da al'asaba kalmar al'asaba daga nan ta samu ita wani makasudu bihim huna abinda ake nihi da asaba a nan man yi sarrafa lahum lubaƙi بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم وندا za a ba su saura bayan an ba wanda aka yanka musu nasu sauran abin da ya saura ya meka musu an ba mata nata an ba misali uwa nata an ba uba nashi da sauran sace ta saurawa ya meka ma ashabul furu ana asaba diya in babu diya sauran ya ce falam ya fudul she'un minhum a fa'iza lam ya fudul she'un minhum lam ya akudu she'an illa iza kana asib ibinan fa'innahu la'ifirun bihar idan aka yi rabo aka ba ashabul furud kowa aka ba shi nashi to su asaba akwai wanda bai samun komi ya kallo ya tahiye shi amma ban da ɗa ɗa ta kowane hali ba haramta mishi duk da nan ya ambaci ɗa ba ɗa kaɗai ba saboda za ka ce ba za ka ɗa a nan ba kuskure ba ne ba don ganin ya ka ce uba hawa uba a samun iya cikin ɓangare guda asibi ne a wani hali amma kuma a lokaci guda iya cikin ashabul furud gida biyu uba kaka yake ɗauka shi yasa sai ana yace maka ɗa kaɗai alhali uba ma in ya saura asibi ne a wani hali kenan ɗa ta kowane hali ba hana mushi to haka ka uba ta wanda misali ka uba a nan ba saboda ganin uba iya cikin ashabul furud yace wala asaba ina ne a tsakan milawaci ashabul furud kenan uba ai an yanka mishi wali abawahi dukkan wani bin masul san baya gabata uba iya da kaso an yanka mishi shi yasa kenan ba sa shi ba nan ganin shi ya shiga bangare bi shi yasa anan yake magana asir kadai ya kace da ne ala kulli hal ba dan ba zaka an ci an yanka ma da kaza shi da bai cikin ashabul furud kuma bai rasawa yace wala asaba كذلك هم المستحقون للتركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد سو عصبة سو سنة كواشي دك أبن دا أكبري إذن باب أصحاب الفروض باب أوا باب أبا باب ماتا باب وان واتو نا عصبة سونة كنا إما قاني وا إما أمي هي روانا سنة عصبة هي أباس دوكي قبادة za su kwashe kamar da yansu kwashe haka sai kwashe ta su asaba yan wancan babu ma wanda asabul furuza da aka yanka misali baka mata baka magana baka baka magana kaka baka magana uba kai baka na uwa duka babu su kenan su asaba sai su kwashe abin da ya saura duka to sai ya ce wannan bayani dai ya ce an ibn abbas annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر يتي عبد الله بن عباس يابا لبارن تيوا النبي صلى الله عليه وسلم يتي الحق الفرائض بأهلها كوبا واندا أكا ينكا ما ربانسو أبا كوا ربانش idan aka raba aka raba fama baki abin da ya saura an ba mai sumni an ba mai rubi an kare saura faholi aula rajulun zaka sai a ba namiji mahi kusa da mamaci kenan ga ƙane misali ko gawa ga ɗanwan uba misali a uba ne ɗan uba ko to amma ga ƙananka kaga ƙane ya yi ɗanwan uba ami kusa kenan shi ami ɗan kallo ne ƙuran ƙane zai ba shi kowa shi ne kenan ya ba namiji mahi kusa a cikin magadanka ko da ɗan uba ne an mibe ci ya ba ɗan uba gaba ɗaya kina shi ne ce abin da an aka ba masu wanda aka yanka masa nasu to saura ya ba mahi namiji mahi kusa da mamaci ya ce wa ƙala ta'ala wa huwa ya risuwa illa mai kulli hawalat magana yana magana ɗan uwa da ƴar uwa da aka ce ita za ta gadi wani abu daga ciki aka ce shi dan uwan shi zai gade ta in ba ta da ɗa kenan zai gadi duke gaba ɗaya fa da ka jami almiras ilal akh hina yanfarid kaga ana an dangana duke gaba ɗaya zuwa ga dan uwa dan shi kadai saura to wa qisa alayhi baqi al-asabat to haka duk sauran wa'annan wa'anda suke dangi masu kwashewa haka za a yi kiyasi duka wanda yake namiji da mai kusa shi za a ba sauran gado ko zicin gadon gaba daya to wannan asaba da ya magana ita kanta kashi-kashi ce ya ce aka samuwa asaba wanda suke kwashe dukiya ta mamaci gaba daya kashi nawa ne ya ce tankasimul asabatu ila kisamai asaba ta rabu gida biyu akwai asabatin nasibiyya wa asabatin sababiyya akwai asaba wannan dangantaka ta kwashe gado wadda take ta dangantaka ce ta kawo dangantaka ta alaka ta jini kuma akwai wadda asaba ce ta wani sababi ya kawo babu dangantaka ta jini wani sababi ya kawo amma kuma za a kwashe gadon gaba daya ya ce fal'asabatu sababiya asaba wadda take ta sababi wadda sababi ya kawo ta ya ce makana sababuwa al'itik wanda dalilin 'yantarwa ne dalilin 'yantarwa ya kawo ta da ƙaunihi sallallahu alaihi wasallam alwala'u liman a'atak walici na bawa iya ga wanda ya 'yantar da shi kan mas'ala ta aisha radiyallahu anha da barira ko suka so su sauya dokar su doki walici hannunsu manzana ce a kyale suke saya bayan ya ta saya ya tabbatar da wannan doka sananna ta musulunci alwala liman a'ata walici iya ga wanda ya yantar shike da walicin wannan bawa wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam alwala luhmatun ka luhmatin nasab haka fadar annabi sallallahu alaihi wasallam walici kama wata tsoka ce daga cikin tsoka ta dangantaka irin ta jini shi ma haka yake da tasiri nan to sai ke cewa wala yirsul mawla al-mu'tiq illa idha udimat al-asa illa idha udimat al-asabat min an-nasab shi wanda al-mawla al-mu'tiq akwai al-mawla al-mu'taq al-mu'taq al-mu'tiq bambancin ti ne da ta mu'taq kenan wanda aka yantar shi ma al-mawla ne ma al-mu'taq al-mu'tiq wanda ya yantar kin kenan mutumin da ya yantar da bawa bai gadon wannan bawa don ya yantar da shi illa idza udimata al'asabatu min an-nasab sai inda aka rasa dangin shi na dangantaka maciya gadon bawan bawa ne ya zama da iyayewa ba garin su bane ba san ma inda ya fito ba shi da dangi amma ya zama da to irin wannan a wannan hali sai ya mutu bai samu da ba shi kuma san dangin shi ba to a nan ne wanda ya yantar da shi sai gadon shi amma alakul halin shi wannan bawan bai gada mai gidan shi alakul halin shi ake gado shi bai gado ya ce wannan bayani da yi na wanda ya yantar da bawa zai gadi bawa inda babu dangin bawa masu gadon shi sai ce wala farka bayan an yakunar mu'tib zakaran a unsa a nan yakan yi mace ce irin na aisha da barira yakan yi namiji ne wanda ya yantar da bawa to da mace da namiji duk wanda bawan kai bawa da ka yantar da shi ya zama ɗa daga baya ya mutu ba shi magada za ka kwashe gadon shi gaba ɗaya in kai namiji ne haka ma ita ma matar in mace ce za ta kwashe gadon gaba ɗaya ba bambancin namiji da mace wajen gade wanda yake yantattan bawa ga wanda ya yantar da shi a inda ba shi da magada sai ya ce an abdullahi bin shaddad an binta hamza qalat mata maulaya wa taraka binatan فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له بيني وبين ابنتي أنا أبني ويد أكي أيكتي ta ce faja'ala liyan nisif wa lahan nisif abdullahi bin shadda da ke cewa yar hamza ranar dalib tana da bawa da ta 'yantar da shi ya zama ɗa wannan ma'aikata ya bar mace bawan da ta 'yantar da shi ya aihuma amma mace ce ya bari kun mun san mace ba ta gade dukkan dukiyar mamaci don haka sai manzan Allah da kanshi ta ce manzan Allah da kanshi sai ya raba gadon tsakanin ni da diyar shi iya nawa gare ta aka ba ta rabi me ya saura rabi sai diyar hamza ta kwashi kuma mace ce shine hujjar a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya ba wata mai antarwa mace sauran gado na wata ta diyar wata diyar wani yantattan bawa wannan shine hujja kan haka yace wa amma wa amma al'asabatu nasabiyya fa hiya thalathatu asnaf amma ita dangantaka ta jini irin gado mu suke kwashe gado mana suke kewaye ka ko zagaye ka da asaba kenan na bangaren jin bangaren dangantaka su ma kala uku ne akwai asabatu bi nafsihi wanda shi da kanshi ne kai tsaye yake zama asu yace su wane ne yace wa humur rijalul warithun illa zaw wa waladul ummi maza wa kane wa kane ammi duk wannan dan ammi dan kane duka irin wannan kaga dangantaka su da kai kai tsaye take ba su zama asaba in baka da magada su kwashi amma banda wasu mazajen maza ne suna gado amma ba asaba ba ne sai kawo miji mata ta mutu ba ta da kowa za a ba miji haƙƙin shi rabin shi saura ba a shi haka ɗan wanda kuke uwa ɗaya da shi ya saura shi ne magadinka shi ma za a ba shi sudusi ba a ba shi sauran dukiya na shi za ba shi bai ci duk namiji ne amma bai cin sauran dukiyar ka ya ce asabatun bighairihi wannan kuma asaba ce ta kwashe gado dalilin samun wani ne ya sa na samu wannan muka samu asaba wani ne ya sa muka samu samun wani ya sa muka samu wannan za mu iya kwashe dukiya gaba daya yace wa hunna da banatu wa banatu da ibin wal akhawatu shaqiqat wal akhawatu li abin fa kullu fa kullu wahidatan minhun ma akhiya asabatun bihi yace sune iya mata ko jikoki na da iya mata jikoki ko ƴan uwa mata uwa ɗaya uba ɗaya ƴan uwa mata wanda kuke uba ɗaya fa kullu wahidatan minhunna kowace ɗaya ɗaya ne mata tare da ɗanka namiji ɗaya jikokinka ne mata tare da tare da ɗa namiji tare da da sauran aikata tare da sauran magada su ta mana ɗaya mata ɗaya mata aka ce inda namiji tare da su su ɗaya matan jikokin yawa jikokin wal akhawatu shaqiqat al uwa al uwa ɗan uwa mata wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ya ka samu wani ɗan uwan tare da su haka ɗan uwa wanda kuke uba ɗaya aka samu shi ma ɗan uba wanda yake tare da su kenan kuma dalilin namiji ya su zamanto namiji iya da raba mace biyu a ba mace rabi a ba da mace guda shi ta ce maka fakul wa hadda min hunna kowace ɗaya daga cikin wannan idan iya ne tare da ɗa jikoki ne mata tare da namiji tare da su ɗan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya da namiji tare da su yan uban ne mata amma akwai namiji tare su kullum dalilin samun namijin yasa za su zamanto asaba a basu sauran gado yace fala yace laha nisfu malahu za a ba ta rabin abin da shi namijin ya samu da qaulihi ta'ala wa in kanu ikhwatun wa nisaan rijalan wa kan ikhwatun nisaan wa nisaan wa rijalan falidhakar misalatu unsayin idan yan uwa ne maza da mata to za a ba namiji rabon mace biyu wannan yan uwa ha ha kankan ikwatan sa'an wa rijalan ko rijalan sa'an ko rijalan sa'an ba nan ne shine rijalan nan shi ya rubuta bilata ne kuskure yayin gyara kenan hakan aya ce ikwatan rijalan wa sa'an zakar ta sun zaina ba haka ne kenan wannan aya ce hujja kanta wa yankanu ikwatan rijalan wa sa'an in yan uwa ne maza da mata to falizakar misali da unsa ne za a ba namiji rabon mace biyu wannan abin da yake cikin haka ne aya ce wannan kuma shi ya kuskure wajen rubutun ya gyara kenan ya ce asabatu ma a gairi nan asaba ce ta zama asaba tare da wani samuwar wani sai ya kama ta samun asaba ya ce wa hunnan akhawatu ma albanat 'yan uwa mata tare da ɗiya mata ‘yan uwa mata tare da ɗiya mata
da jin hadisin abdullahi bin mas'ud can annabi da mun za mu karanta can wanda annabi wanda wannan abu musul ash'ari abdullahi bin mas'ud aka yi ko ai kaga da ya raba ya ba ya rabi ya ba ita ya ba ɗan uwa ya ba shi da farko ya raba ya raba kowa rabi rabi ba komi sai shi kuma ya ba ya rabi ya ba jika sudusi saura ciki kuma ilwa firiki kaga anan ilwa ce ta kwashe sauran dukiya mace ce ba namiji ba amma dalilin samuwar wacce jika ta sa sai aka yi ta zamanto asaba wannan shine abin da yake da mas'ala da yanzu kenan asaba kurin su ne masu kwashe dukiya gaba daya ba tare ba da an yanka musu kashi kaza kashi kaza duk wanda yake wa kai ne dan wa dan kai ne dan wan uba wan uba kanan uba duk ana kirsa asaba duka wannan dangi na kusa wanda suke maza bangaren maza ba sun ka sai mata a wancan bangaren da muka magana inda aka sami yalwa tare da jiba wannan shine asaba yanzu kenan wanda zamu yi akan tabulu wanda su a nasin qur'ani ne aka ambaci wani iya da kashi kaza wani iya da kashi kaza su ne kenan su cikin zan bayani a kansu kashi kaza suwa suke da kashi kaza suwa suke da rabi suwa da suke da rubu'i suwa da suke da sun haka ne insha Allah za mu kenan a tabulo bi iznillah ina ganin kamata mu tsaya sai mu kuma tabulo insha Allah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أنوا غشي زامي تابلو game da masala ta gado mu ji wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani ya yanka wani kaso kaza kashi kaza kashi kaza ga wani kashi kaza ga wani kuma maza da mata wanda abu ne sananne a kayan musulunci mata ba sa gado irin yadda yake har a yanzu a wajen wasu wurare na jahiliya inda babu addini asali hatta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a lokacin da ya zo ma ana nan kan wannan al'ada ta hana mata gado naga akwai dalilin mutuwa ta sa'ad bin rabi wanda Allah ma cikawa a Uhud iya da dan uwa yanda aka saba iya rasuwa sai dan uwan shi sai kwashe dukkan dukiya da ya bari mata sa'ad bin rabi zai ta ce ya rasulullah gashi sa'ad ya bar mun ɗiya mata kuma babu wata dukiya an ba wannan dukiya ba ɗan uwanshi ya kwashi ya kwashi bai bar komi ba a lokacin nan babu wani maganar hukumci ko doka ko tsari ya ce to Allah zai hukumci kan maganarki ki yi jiran doka daga Allah bayan lokaci aya ta sauko ta yi sukumin lawo fi auladikun da duka mutum hajjikun sai ne zuwa ƙarshen bayani aka sabko da aya ta yi bayanin maza da mata kowa na da haƙƙi aka dai rabawa kowa na shi kaga wannan shi ne cewa musulunci ba mu iya albanta shi kan magana wai tauya mata haƙƙi shi ma ba su yanci wanda har a yau waɗanda suke ziga wasu musulmi ma da maganar gado an ci haƙƙin mace har yau kadiba uwayensu turai ko amurka har a yau ba wata doka da ta hana su idan na ga dama in nau na mallaka in ce na bar ma karnuka gadona na bar ma karnukan garin mu gadona ko karnukan duniya gadona har yau ba dokar da ta hana a turai ana iya yi gadon duke ka gaba daya ka ce ka ba karnuka ko ka ba musoshi ko ka ba aladu ko ka ba dai wani abin da ka ga dama har yau ba wanda hana kun ba mai suka wannan doka ba su soke dokar ba a garinsu su amma su ne don zalimci da wasu musulman sa hankali suke yarda wai cewa wai an danne haƙƙin mata ba gaskiya ba ne ba za mu ga yanwa a nan yadda allah subhanahu wata'ala ya raba wannan haƙƙi na dukiya za ka ga aure da dama matan masu hina wani namiji aure da yawa mace ce ta hina namiji gado za mu ga misali inda za mu zo a kan maganar rabon gado ɓangaren misali yau ina da misali jika allah ba shi dukiya allah mai cikawa da matata ɗanmu ne ga shi na jikanmu ne yau sai wannan jika ya haɗe mutu ita uwar shi ta mutu ai ka ga jikanmu ne ko ni da matata ko amma ita matata sai ta je a ba ta ɗaya cikin shida na dukiya ci gaba ɗaya amma ni ba ba ban ko biyu ba ban ko biyu ne a nan aka hihita mace akan namiji ita wannan ita kuma kan mutum oshi ni kaka ne misali za mu ga insha Allah wanda za ka ga inda mace ce amma ta yi namiji gado ba sa magana akwai wuri da yawa kurin rashin hankali ne na wasu mutum suke yarda da hama suke ɗaukar magana wasu ne masu kawo ta cikin kasashen su wai a daidaita maza da mata ba ta da hankali ne kuma za ka ga inda Allah ya wannan rabon kuma akwai tsarin da insha Allah yanzu nan cikin ashabul furud yayi ashabul furud sita wayanda aka yanka ma magana gado a ƙur'ani aka ce kashi kaza mutum shidda ne mana kashi shidda ne sun muka raba su a nan gida ɗaya biyu uku hudu biyar shidda da masu rabi a cikin dukiya da masu ɗaya cikin hudu yan kar kenan na dukiya wasu na da yan wuce ɗaya cikin takwas na dukiya wasu na da dciyar kashi biyu cikin uku na dukiya wasu na da sudusi na dukiya kenan yan ciyar kenan wasu na da sudusi ɗaya cikin shidda yan cgm haka aka raba su a don a ƙur'ani kowanne an ambaci wani kaza wani kaza wani kaza yanzu wannan suwaye suke da hicaye a nisif fardu hamsa rabi na gado yanki kasan mutum biyar ne mutum biyar suke da ake suke da haƙƙin a ba su rabin dukiya a wani hali mutum biyar ne suke da haƙƙin rabin dukiya a wani hali sai fara kawowa a zauj izalam ya kulli zauja walad a halin da namiji ne a lokacin da matar shi ce ta mutu ilam kun da hawalad walahu nusuf matar matarkan in mace ba ta da da namijinta za a ba shi rabin dukiya inda mace ta mutu ba ta da da mijinta iya da daya iya da rabi abin ta mallaka misali miliyan guda ce iya da jika 500 saura mun ga masu su insha Allah ina zuwa sai za mu je mu kuma ba da mu ida shirin bana sai albint diya diya ta tsatso ita abin da take da shi tana da rabin dukiya ita ma a lokacin da ubanta ya mutu za mu kuma daga baya mu yi bayanin sharhin don a gane mai kyau yanzu dai musan da diya ta ciki tana da kaso tana da rabin dukiya a wani hali tana da rabin dukiya bintul ibn jika jikarka kenan da ma diyar danka ba diyar diyarka ba eh diyar diyar danka yar ɗanka ɗanka akwai ɗan akwai mace ka ce ɗan namiji ya ɗanka aka ce to ai mace ɗan ɗiyaka ba ko na ce ban da ɗiya ba kenan jikaka da ya ɗanka ita ma tana gadon dukiya a wani hali ba a wani hali sai al'ukutu shaƙiƙa al'ukutu al'ab yan uwa a shaƙiƙa wadda kuke uwa ɗaya uba ɗaya tana gadon rabin dukiya a wani hali a wani hali za mu je wani daban haka ‘yan uwa uwa ɗaya ubin kuke uba ɗaya kai ‘yan uwa uba ɗaya tana gadon rabin dukiya ita ma a wani hali kenan wannan su ne aka ba rabin dukiya a cikin dukiya ka wa'annan guda biyar kin da miji da ɗiya da jika da ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da ‘yan uwa uba ɗaya su suke da rabin dukiya mu riƙe wannan sai wa rubu rubu'i shine daya mace kwata daya cikin hudu na dukiya daya cikin hudu na dukiya kwata yan karkin dukiya to wannan shi mutum birat nasin qur'ani ya ambata su birat suke da daya cikin hudu na dukiya a wani hali su ma a wani hali ba la kulli halin ba azauj in kana lizauja walad namiji idan matarka tana da ɗa ko da ba ɗan ko da ba ɗan arme bane ba ne tana da da ɗan kai da wani ne in dai mace tana da ɗa to kai mijinta ta mutu ta bar dukiya ko da kayan aiki ne kana da ɗaya cikin hudun dukiyarta kana da ɗaya cikin hudun dukiyarta sai azauja ita kuma matar in lam yakun lizauj waladun ita kuma a inda namiji ba shi da ɗa matakka ce ba ka da ɗa ka mutu matakka tana da ɗaya cikin hudu na dukiyarka ita mace abin da yake gare ta ɗaya cikin hudu za mu kuma babu shirin don take zuka rike dai mata tana da ɗaya cikin hudu na dukiyar miji a inda ba shi ɗa shi kuma mijin iya da ɗaya cikin hudu dukiyarta a inda take a inda take ma na batar ɗa sai a sulutan kashi biyu cikin uku na dukiya wa sulusa kashi biyu na dukiya cikin uku kenan dukiyar kenan faradu arba'a mutum hudu a ƙur'ani aka ambata musu aka ba su rabo kashi biyu cikin uku na dukiya albintan haka ashe na tsallake ashe akwai asumun asumun kenan ɗaya cikin takwas ɗaya cikin takwas ɗan wicem kenan shi mutum guda ke da shi mutum guda ke da ɗaya cikin takwas dukiya shi ne ya ce a sumun fardu wahid a rabon mutum guda ne shi ne wa huwa zauja in kana li zauji walad ita ce matarka mata kadai take da ɗaya cikin takwas a lokacin da mijinta yana da ɗa idan mijinta yana da ɗa to tana da ɗaya cikin takwas na dukiyar mijinta sai thuluthan kashi biyu cikin uku dukiyar na dukiya shi faradu arba'a shi ne raba mutum hudu albintan ɗiya biyu mata ka mutu ka bari zuwa abin da ya sama ɗiya biyu mata abin da suke da a cikin dukiyarka har zuwa nawa ne matan suna da kashi biyu cikin uku na dukiyar da kabari ɗiya mata guda biyu wa bin talibin haka ɗiya biyu ko sama da haka na jikoki ɓangaren ɗanka namiji jikokinka na ɗa namiji jikoki mata na ɗa namiji domin ce ɗan ɗiya bai gado a ce bai cikin wanda aka yanka ma kenan wa'annan ɗiya biyu mata na jikokinka da ɓangaren ɗanka namiji su ma daga biyu abin da ya sama in su aka bari za su gadi kashi biyu cikin uku na dukiya yadda ɗiyanka na cikinka za su gada sai al'ukutani a shaƙiƙatan uwa mata guda biyu sama da haka su ka mutu ka bari su ma haƙƙinsu kashi biyu cikin uku na dukiya gare su kashi biyu za a raba dukiya gida uku misali jika ɗari uku a ba su jika ɗari biyu wal ukutana li abin haka ƴan uwa wanda kuke uba ɗaya mata a wani hali a wani hali daga biyu abin da ya sama suna da kashi biyu a cikin uku na dukiyarka kenan hudu ne da iya mata da jikoki mata ɗanɗan namiji da 'yan uwa mata uwa ɗaya uba ɗaya da 'yan uwa mata wanda suke uba ɗaya su suke cin gadon kashi biyu cikin uku na dukiyar mamaci sai wa thuluth thuluth shi ne kenan ɗaya cikin uku yanci shi faradu ita ne mutum biyu aka ambata aka ba su sulusi al'um idan lam tuhjab uwa idan ba a sa mata ba hijabi hijabi kina aka kare ta me yake kare uwa ba hana gaba ɗaya ba hijabin da zai rage mata kasanta su ne wane ne ima ɗan mamaci ima ‘yan uwa na mamaci ‘yan uwa ko da ba ta ahisu ba inda mutum iya da ‘yan uwa to sun sa mata hijabi daga uku ba ta samun ɗaya cikin uku daidai za mu gana ta gaban insha Allah a nan ana ba uwa a takaice sulusun dukiya a halin da ba wanda ya kare ta suwa masu kare uwa ɗa na mamaci ko ‘yan uwa na mamaci sai al'ithinan fasa'ida min al'ikhawati wal akhawat li ummin ya ce ‘yan uwa biyu daga abin da ya sama da biyu 'yan uwa maza da mata ɓangaren wanda kuke uwa ɗaya daga ɗaya abin da ya sama inda sun kai biyu ko su nawa ne maza da mata to suna da kashi ɗaya a cikin uku na dukiyarka 'yan uwa wanda kuke uwa ɗaya wanda kuke uwa ɗaya suna da ɗaya cikin inda su da yawa ne kuma a wani hali ba a kullum ba inda baka da ɗa a takaice kuma baka da uba sai a sudus fardu saba masu ɗaukan ɗaya cikin shidda shine sudus yan sijam kenan guda bakwai ne gado ne na mutum guda bakwai al'um ma'awaladin awul ikhwa kamar nuka bayani ai can uwa tana da ɗaya cikin shidda cikin uku ko to anan uwa inda mamacin iya da ɗa ko iya iya da ƴan uwa to anan uwa za a ba ta ɗaya cikin shidda na dukiya wannan shine kasan uwa aljadda inda adam al'um kaka inda babu uwa kaka mace kenan misali ka mutu uwa ta mutu kakakka ko da babanka da rai kakakka wani muka bayan ɗazu za ka zo kakanka bai zawa amma ita kakakka ne ta zo a ba ta ɗaya cikin shidda a shi anan muka ce da muka ce kaka ta wajen uba ba ta gado dan kuskuren bayanin saboda ita ba ta gado a halin inda uba iya da rai ne amma kai ma idan ubanka ba shi da rai kaka ita ma kaka ta wajen uba za ta zo su haɗu da kaka ta wajen uwarka kuma a ba su ɗaya cikin shidda na dukiyarka wannan magana kenan kenan a nan kaka tana gado ta wajen uwa ita ce ko da kuma a nan magana ita maka ce kaka ta ba wannan biyan wa nan maka ce wannan wannan ubanka anan babanka bai kare ta babanka bai kare ta ko da babanka dare ita wannan kullum an bata tana kambacin babanka ita kaka tana da ɗaya cikin shidda alwahid min waladil um zakaran kana aw unsa am unsa na uku mai cin ɗaya cikin shidda wanda kuke uwa ɗaya da shi ɗan uwa na uwa ɗaya wannan ɗan uwa namiji ne ko mace ne in dai ɗan uwanka ne uwa ku ɗaya da shi to yana da haƙƙi a bashi ɗaya cikin shidda na dukiyarka in ɗaya ne in ɗaya ne ko mace ko namiji in su da yawa ne mun yi bayani a baya ko mun kuma ba insha Allah sai bintul ibn ma'a bintu sulb diyar da jika amma kana da kuma diyarka ta cikinka don misali inda kana da ɗa ba abin da zai kawo jika ko da namiji ne magani jika ko namiji da ɗanka musa kana ɗiya sai wani ɗanka ya riga yaka mutuwa ya bar ɗiya jikoki amma ga ɗanka ɗaya namiji wani jikokin kuna ‘yan kallo ne amma inda iya mata ce ka bari tun da ita ba ta gadewa shi ne sai a ba ta ya ka ce a ba ta ɗaya cikin shidda za a ba ta sudusi saboda ita ɗiya ba ta kwashe sauran abin da shi ne ai abin da ya waka tsakanin abu musa da asha'ari da abdullahi bin mas'ud amma abu musa tambaya mutum ne ya mutu ya bar diya ta cikin shi da yan uwar shi wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya da jikar shi mace haka ma abu musa tambaya ya ce to zan ba ku fatawa tunda a nassin ƙur'ani an ambaci ita uwa tana da rabi a nassin ƙur'ani ɗiya tana da rabi kun ce hecha a raba duke tsaka a ba ɗiya rabi a ba uwa rabi shi kenan ki jiga ki take ya ce kuma wannan hukumci da na yi ku je wajen abdullahi bin masa'ud ku gaya mai shi ma fasauta bi'uni zai bi ni haka shi ma zai yanka suka zo suka ba abdullahi bin mas'ud bayani ga abin da abu musa ya hudu kuma ya ce kai ma za ka mai mutaba'a wannan jika za ta yi haƙuri za a ba ɗiya rabi a ba uwa rabi jika ta yi haƙuri ya ce da ƙaddara ta izan wa mana muna mutadin ya ce in kuwa har na bi abin musa ni ma na ɓace kenan na ɓace na ɓata kenan banda kan shirya ce zan muku hukumci wanda hukumcin da annabi sallallahu alaihi da kanshi yi a irin wannan hali yace za a ba diya rabi yace a ba ita jika ɗaya cikin shidda fama baƙi ta fil ukhut abinda ya saura ya a ba uwa haka ya yanka shi na ce a nan ita jika ta zamanto cikon sulusan me ake ba iya mata sama da ɗaya kashi biyu cikin uku idan misali aka raba dukiya gida shidda sai aka ba ita iya rabi sauran nawa sauran uku uku nawa ne sudusun shidda ɗaya ko aka ba jika ɗaya sauran nawa a shidda biyu aka ba ɗaya biyu kenan sauran nawa a can hudu ko nawa ne da ciyar kin kashi biyu cikin uku na shidda hudu ko kenan shine kamar zaman sun ɗauki sulusi biyu a cikin uku magana kenan sai a nan ya ce al'ukutu min al'ab ma al'ukutu shaƙiƙa al'uwa wadda kuke uba ɗaya a lokacin da ka mutu ka ba su biyu ‘yan uwaka ɗaya uwaku ɗaya ubanku ɗaya ɗaya tana da ita kuma ubanku ɗaya a nan ita ‘yan uwa ta uba ‘yan uwa uwa ɗaya ba ɗaya mai gare ta rabi gare ta ‘yan uwa ta ‘yan uba sai a ba ta ɗaya cikin shidda sai a yana ne sai al'abu ne ko? al'abu ma'alwalad babanka a lokacin da kake da ɗa ka mutu da ɗa to babanka shi ma yana da ɗaya cikin shidda yadda babanka take da ɗaya cikin shidda a nan an daidaice a nan an daidaita tsakanin uwa da uba mace da miji a nan an daidaita su a inda mamaci yake da ɗiya amma to shi wannan shine kenan ya ce al'abba ma'alwalid shine kenan uba inda mamacin da ya mutu iya da ɗa uba iya da ɗaya cikin shidan duke shi sai ya ce aljad inda adam al'ab kaka kakanka a inda ka mutu babanka ya mutu amma kakanka da ran shi sai ya zo ya tsaya a matsayin ɗan shi sai ya ce nawa ɗaya cikin shidda wannan su ne kaso na asabul furut ƙarin bayani kan abin da muka yi don gani abin cikin yanzu yanzu nan da aka yi maganar azauj kinan miji hali nawa gare shi hali biyu gare shi akwai lokacin da zai gadi rabin dukiya a inda mata ba ta da ɗa akwai inda zai gaji ɗaya cikin hudu a inda mata take da ɗa maimakon ɗaya rabi sai komo ‘yan kwata ita kuma ɗiya a nan rabi gare ta amma da yake ita ɗaya ce amma daga sun kai biyu abin da ya sama falahunan surutan mataraka suna da kashi biyu an sun koma kashi biyu cikin uku yan ɗaya mata ba sa kwashe dukan dukiya za su gaji kurin bakinsu kashi biyu cikin uku a nan ya za a yi da sauran shi ne sai mu koma wanda ake cewa 'yan uwa maza ko mata ko sai bintul ibin ita jika jikaka ta ɗaya ɗanka inda ake ba ta rabi a inda ba ka da ɗa ba ka da ɗiya a nan take ci rabi amma daga kana da ɗa ba ta samun komi gaba ɗaya an tura ta gaba ɗaya ka zama ya kallo inda kake da ɗiya za ta ɗan taɓa sai a ba ta ɗaya cikin shidda ko a ba ta rabi za ta koma ɗaya cikin shidda inda ɗa duka sai a tura ta gaba ɗaya al'ukutu shaƙiƙa ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ita ma in ita ɗaya ce shi ne za a ba ta rabin dukiya amma ita ma daga biyu abin da ya sama za a ba ta kashi biyu cikin uku na dukiya saura a ba kamar muka bayani baya namiji mahi kusa da mamaci al'ukutu da ab ‘yan uwa wadda kuke uba ɗaya ‘yan uba ka mutu ka bar ta ita kaɗai ita ma ita kuma ‘yan uba ta ma tana samun wani hali ta rasa komi daga an samu namiji ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ɗan uba ko ‘yan uba ba mai gado ku gane ku in aka samu namiji ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ‘yan uba ɗan uba ba sa gado an ture su gaba ɗaya amma shi wanda kuke uwa ɗaya ko da akwai uwa ɗaya ba shi uwa ɗaya kurin inda kan uwa ya kurin shi ba ba inda baka da baka uba ba mai ture shi ba mai ture uwa ɗaya ya ci in dai baka da ɗa baka da uba uwa ɗaya ya ci amma ɗan uba kuma abu mamaki tsarin Allah kenan shi ɗan uwa ɗan uwa uba ɗaya an kama shi kaɗai ne dukiya duka ya kwashi duka tashi ba mai taɓa shi amma shi kuma uwa ɗaya da bai tura wani hali shi kuma bai kwashe duki bakin shi a bashi wannan ɗaya cikin shidda bakin shi kenan ya ta bakin rabar shi kenan bakin shi ɗaya cikin shidda kurum bai kwashe dukiya gaba ɗaya amma ɗan uba iya turuwa a wani hali amma kuma ya kwashe dukiya gaba ɗaya a wani hali in shi ɗaya ne sai kwashe dukiya gaba ɗaya amma ita shi ɗan uwa ɗaya ya da bashi ɗaya cikin shidda shi in shi ɗaya ne wannan shi ne sai da muka bayanin mun magana nan zauji can mun bayani kenan inda yake ɗaukan kenan inda yake ɗaukan rubi inda matar shi kenan tana da tana da ɗa sai ita kuma mata ita take da hali biyu ita ma ita mace inda ɗa a ba ta ɗaya cikin takwas an babu ɗa a ba ta ɗaya cikin hudu kaga anan ita mace kenan bata kai ba ita in babu ɗa ɗaya cikin hudu kar kenan inda ɗa ɗaya cikin takwas sai wannan karin bayanan su na kashi biyu cikin uku da aka ce ɗiya mata kenan ɗiya mata daga biyu abin da ya sama suka bakin abin da kamar daga bari kun yanka ne mata kadai ba kowa sai su to su ma bakin rabansa a dukiyarka kurin za a raba dukiya gida uku a ba su kashi biyu uba anan zai ci kashi zai ci mai aka ce zai ci wani hali biyu iya da sudusi an aka rab misali dukiya misali gida shidda aka ba iya mata nawa hudu aka ba uba nawa daya can ba mun karanta fali aula rajulun zakar tun da yanzu waye kusa da kai an ba ta diya ce kabari da babanka an ba diya rabinta an ba uba ɗaya sudusin shi wa za ba ɗayan wannan dai saura ya mai dama uba a nan ya ci shi da asibanci kenan ya abi da mai saura tunda shi ne saura shi ne namijin da kusa kai ayi uba kenan sai sai bintal ibn kenan iya biyu na jika mun yi bayani kenan za su ci kashi biyu cikin uku in su da yawa ne a halin da babu babu diya babu da su ne suka tsaya kambacin diyanka da an ce shi jika iya kambacin da a inda babu da in namiji ne ya kashe dukiya gaba daya idan ɗiya ce a ba ta rabin dukiya shi jika iya matsayin baban shi haka kaka ke matsayin uba shi ma jikan ka iya matsayin banka da ɗiya gaba daya he jika ka bari to jikan ka kamar ɗanka ne zai gadi namiji ne dukiya gaba daya zai kwashe in mace ce a ba ta rabin dukiya sai al'ukutani shaqiqatani kenan muka bayani al'ukutani al'ab al'uwa uwa ɗaya uba ɗaya daga biyu abin da ya sama su ne kenan za su kwashe kashi biyu a cikin uku inda ka mutu baka da ɗa baka da ya ce baka da jika duk wannan babu su inda jika su ma yan kallo ne eh tun da jikan ka matsayin ɗanka ne kenan yan uwarka mace kudin ka namiji bai cin gadon ka matuƙa ga jikan ka eh sai dai wannan jikan idan mace ce idan idan jikan mace ce shine ake magana anan abu zai sauya an ba ta nata su za a mai domin nasu sai kashi biyu cikin uku da aka yi magana na na na na uwa an ce izalim tuja in ba a sha maka ce ta ba kenan uwa abu biyu yake sha maka ce uwa in ma kana da ɗa in ma kana da yan uwa shi da aka yi magana uwa tana da ɗaya cikin uku da hudu kul wahid minuma a sudus kenan in iya da ɗa kuma suna da ɗaya cikin kowa uwa misali yanzu ka mutu ka uwa da rai sai ka ga a wani hali uwa ta yi ɗanka gado me yasa yanzu misali ka mutu ka bar misali ka bar misali ka bar miliyan goma sha biyu ka bar miliyan goma sha biyu sai uwa ta zo uba ya zo ga iya goma ko ishirin bala iya ishirin iya misali ba ɗauka ba iya goma ishirin ba kaga uwa ta zo a nan ba a cewa a ba su sudusi saraba da uba ala ta fa likul wahidin minhum sudus za a ɗauko a miliyan goma sha biyu a ba uwa miliyan biyu uba miliyan biyu sauran nawa takwas hukumku goma ne kaga a nan uwa ta yi ɗan gado wani zai ga ya guni ya za a yi wani ta rikici ya za a ce uwa ta ta yi gado mace ya za a yi gani wani shi ya ga shi ne ɗa bai ta na ita a uban shi da wahalar da ta yi da uban shi ta bai gani ya ka ga bakin ciki wa an bata an bata da yawa wai kenan uwa tana da tana shiga halin da za ta hida gado in da yake mai ɗiya da yawa ne uba iya da ɗaya cikin shidda haka uwa in kana ɗiya kowa iya da cikin shidda kenan mai ɗiya da yawa ne sai ka ga ƙware uwa ta kwashe da yawa uba ya kwashe da yawa sai nan na magana sudusi na ga lokacin na masu ƙari ko to a takaice dai sudusi kenan uwa inda ke da kana da ɗa ko ‘yan uwa kana da ɗa cikin shidda haka kaka inda ba ka uwaka ba ta da rai inda uwaka ba ta da rai to kaka za ta har wata har zawa baba uwa kiran kaka ta wajen uwa za ta tsaya kambacin kambacin babaka idan kuma babanka ma bai da rai ita waccan kaka ta wajen ubanka ma za ta zo amma idan babanka iya da rai ita kaka ta wajen uba an kare ta ita ya ba ta uwa ita kadai su kuma a nan tarayya suke cikin sudusin kakannin sun gamu sudusin za ba su sai a makace alwahid min waladil um zakar kana amunsa sai uwa daya idan ka mutu kabar dan uwanka uwa daya inda baka da uba baka da da to shi uwa daya iya da daya cikin shidda in shi daya ne in daga biyu abin da ya sama to su kuma za a ba su za a ba su sulusun dukiya a takaice bayanin da bamu ida ba magana gadan waɗanda suke makaca al'isinanin fasa'ida bin al'akwatar al'umma 'yan uwa uwa ɗaya ba ɗaya mun yi bayani idan ɗaya ne yana da ɗaya cikin shida namiji ko mace idan daga biyu abin da ya sama maza da mata a nan za a ba su ɗaya cikin uku to amma bambancin su da uwa ɗaya ba ɗaya ko uba ɗaya su uwa ɗaya da maza da mata duka daidai ake rabawa ba namiji da mace in ɗaya ka ba namiji ɗaya ba mace ɗaya ɗan uwa uwa ɗaya gadon su daidai suke rabawa in haka ba su ɗaya cikin uku su raba daidai ba namiji ba mace amma su uwa ɗan uwa uwa ɗaya ba ɗaya suka gado su namiji da ba mace biyu ne ko ɗan uwa uba ɗaya suka gado namiji da ba mace biyu ne shine zamu iya bayani kuran za a ba su sun dukiya kenan za a raba dukiya gida uku kaga shi a wani hali he ga ɗan uwanka ɗan ɓangaren uwa ɗaya su yi ɓangaren uwa ɗaya uba ɗaya gado me zai masa misali da yi yanzu an zo an rab ka mutu ka misali jika ɗari uku da aka zo sai kana da yan uwa uwa ɗaya baka da uba baka da ɗa za a ɗauko jika ɗari a ba yan uwanka ko shi ɗaya ne ko su biyu ne wanda kai ɗaya iya wa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya sun kai goma ya ba su jika ɗari biyu ka raba sai ka shi ɗaya ne ya ga ya kwashe da yawa in shi ɗaya ne in shi ɗaya ne ya kwashe da yawa uwa ɗaya kenan shi in shi ɗaya ne ɗaya cikin shidda in su biyu ne ko suno ne suna da ɗaya cikin uku na duke mamaci inda babu ɗaya ba sai bintul ibn ma'a bintul sulb sai ɗiya jikaka inda ka mutu baka bar ɗaya ba sai mace ya mace bari jika ita ma za a bata ɗaya cikin shidda na dukiyarka sai al uwa al ukhtu min al ab ma al ukhtu shaqiqa ga uwa al waka uwa ɗaya ba ɗaya ga al waka uba ɗaya ita uwa ɗaya al uba za a bata ɗaya cikin shida ita ‘yan uwa a bata rabin dukiyarka saura a ba mai kusa a cikin maza sai babanka in kana da mana in babanka in kana da ɗa ya ɗaya cikin shida ko ko babanka aka ce mai kakanka inda ba babanka kenan iya matsayin babanka za a ba shi ɗaya cikin shida na dukiya na ga mata matsaya wannan a takaice ne bayanin abin gado iya da faɗin gaskiya amma wannan a takaice ne shine kanin wannan sunan a Qur'ani sune aka ambata da sunan kaso a Qur'ani wanda ba wannan ba sai dai an ce al'asim wanda gaba da zai kwashe gaba daya amma wanda aka yanka ma kashe rabi rabi ɗaya cikin uku ɗaya cikin hudu ɗaya cikin takwas ɗaya cikin shidda da wannan biyu cikin uku wannan su ne muka zana Allah sa an gane assalamu alaikum